الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau juma'a 27 ga watan rabi'ul al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya daidai da 13 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka na nahau al'awamilul mi'atu al-jurjaniya wallafar al'imam abdulkahir al-jurjani muna roƙo allah maɗaukin sarki ya gafarta masa wanda wannan shi ne darasi na shida insha Allah ta'ala hawaye dai muna nan cikin huruful jarri don babi ne mai tsawo shi yasa ga shi har yanzu ma ba mu kai ƙarshensa ba a wanda huruful jarri mun ji cewa suna daga cikin awamil ma'aikata ko wayanda suke haifar da tasiri ga kalma to za mu tashi amil na bakwai cikin huruful jarri din da ya ce wasabi'u ala wahiya lil isti'la'i haqiqatan aw majazan a harafi na bakwai daga cikin huruful jarri mala ya ce akwai ala harafin ala mai harufa guda uku shi wanda harafi yakan zo ya bayar da ma'ana wadda ake kira wahiya lilisti'ila'i hakikatan au majazan don ya bayyana da ɗaukakuwar wani abu akan wani abu ya ce al-isti'la shine uluwu shay'i ala shay'i uluwu shay'i ala shay'i wani abu ya daukaka akan wani abu wanda shi ake kira al-isti'la to asli al-aslu duk inda ala ta zo tana bayar da wannan ma'ana da ka karanta ibara ko jimla kaga akwai harafin jarra na ala to wannan yana nuni akan cewa an samu uluwu ma qablaha ala ma ba'da uluwu ma qablaha ala ma ba'da wannan shine ma'ana al-istila abin da ke gabanin ta ya daukaka akan abin da ke baya gare ta wannan shine asali kuma ita ce ma'ana wadda ta fi yawan tahowa a larabci to wannan yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske to shi wannan uluwi wani lokaci zai zuwa hakikatan ba majaz ba ma'ana ga abin tabbas ya auku ba kawai wata ma'ana aka kalla saboda wata karina aka jingina ma abin ba a'a an samu ɗaukakuwar abin akan abin ina misali malice misalul haƙiƙi misalin isti'ila'i haƙiƙi na haƙiƙa na hau kamar ka ce zaidun ala satahi zaidu yana sama rufi wannan haƙiƙi ne don zai iya yiwa hankali baya kore wannan zaidu zai iya hawan shigifa zaidu zai iya hawa saman ɗaki to in ya hau saman ɗaki wannan ana kiransa da alista'ila bi ma'ana alirtifa' an gane saboda haka zaidu yanzu ya yi uluwi saman rufi to wannan shine misali zaidu anan ismin ne marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر على حرف جر مبني على السكون السطحي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره كائن زيد كائن على السطح شيء تقدير زنجان سوى هكا على da asata duka suna ta'alluki ne akan wannan mahzufi muqaddar to wannan ana kiran sada al-isti'la'ul haqiqi eh wanda an bayar da li'rabin ma laqitu ba kawo ba ko hmm to akwai wanda ya haddace nashi eh kamin mu ci gaba laqituhu me li'rabin laqi na'am faddal أها
لكي نعم فعل ماضي فعل ماض با فعل ماض با فعل ماضي مم.
مبني على السكون نعم لاتصاله بضمير الفاعل نعم
وضمير الفاعل مم.
ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل نعم
هو نعم
ضمير نعم
بارز نعم.
منفصل
منفصل كما wannan munfasili ne?
متصل Ahem, to مبني على السكون a ya sheik laqituhu ya sheik eh wa aina sukun hmm? mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih laqituhu hmm. ga dhamma nan zahira hmm? babu sukuni ai to ina wani ko kowa haka yayi da Allah ya kyauta Eh, a dinga kiyaye lerabi dan lerabi shi yake taimaka ba ka gane na hau to yanzu dai mun ji lerabin zaidun ala satahi ala satahi zaidu yana kan rufi to ina misalin ma- to kamin mu shiga majazi ina misalin wannan a qur'ani inda ala ta zo hakikatan eh eh Ar-Rahman 'ala al-arshi istawa Allah ku saurara da Allah ana Qur'ani kuma ba a tashi hayaniya ba sai lokacin karanta Qur'ani eh har ku zama cikin walgau fihi eh to ya gabata a dinga ladabi mana Eh, ba a wasa da Qur'ani annabi ma ya ambata sunansa dole ka ka saurara bale Qur'ani Ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa wannan ala Hmm? tufidu al-isti'la al-haqiqi eh saboda haka wannan istiwa'i na ubangiji hakikatan ne ba majazan ba inda ahlus sunna wal jama'a eh banda wurin ah, al-ash'ira da sauran yan bid'a su suna tawili eh amma wurin al- ahlus sunna wal jama'a to su sun ce wannan istiwa'in haqiqi ne nan ina wata aya ala sururin mutaqabilin jayyid wannan ma wannan aladin ma tufidu al-istila al-haqiqi na'am ina wata aya eh wallahu a'a wannan ala ba haqiqi bane eh ina wata ala ورفع أبويه على العرش ورفع ورفع أبويه على العرش وخروا له ثم قال الشاهد على العرش أي وأن ما على يوسف كينان تفيد الاستعلاء أي الحقيقي معناه يا دورا iyayensa saman gado na mulki ina wata aya
وعلى المقتل كذب wa alal
مقتل
eh wannan ba hakiki ba ne ya ce eh ba hakiki ba ne nan ina wata ala sun kare? eh nan sun kare a shiga majazi? to saboda lokaci akwai ne? eh ko babu to misalul majazi misali ala wadda tana fa'idantar da alistila almajazi shi ku ma'anan majazi kawai ma'ana an ka kalla amma ba abin ba hakikatan ba ne domin ido baya iya ganin abu kawai dai wata karina an ka kalla sai aka yi amfani da wannan to wannan ana kiransa alistila almajazi eh, wanda in ka dubi abin da ke gabanin ita aladin ba wai yana tsololuwar sama abin da abba ya gare ta ba to wannan shi ake kira majazi sai dai ta fuskar ma'ana zuciya za ta iya hango abin ina misali kamar ka ce alaihi dainun nahawu alaihi dainun Eh, akwai bashi akan zaidu kaga za ka ce ala akwai bashi akan yau in ka je ka dubi zaidu ka haɗa ido da shi ba ka ganin bashi sama gare ko kana gani to ha za yi san ma majazan eh ana kiran wannan majaz na misalin ta a ƙura'ani wannan ka ai da yawa ma a ƙura'ani wa huwa ala kulli shay'in qadir jayyid eh ulaika ala hudan min rabbihim wannan ma الاستعلاء دي المجازي هنا وتا وعلى الذين هادوا حرمنا يلا وعلى الذين هادوا حرمنا تو هنا وتا تاي ايه بقادرين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى جيد هنا وتا وعلى المولود له وعلى المولود له تو كاغني wannan ma yayi ina wata وعلى eh الموت قدر
هذا لو تيجي قدره جاي جاي هل أتى على الإنسان eh kutiba alaikum siyam eh gashi nan da yawa a qur'ani yayi wannan kasir fil qur'an eh to wannan duka ana kiransa da al-istila al majazi al majazi mun fahimci ma'anar ina wannan ita ce babbar ma'anar ila alakai ita ce babbar ma'ana ala kawai misali yanzu ka ce jalasu alal kursi to ga wannan uluwi ne don ya an zo za a ga kujera ƙasa za a ganka sama to wannan shi ne alisa ila wasaminu ma'ana ta takwas ko an akwai an ita ma min hurufi aljar bil'aini kaka ce an an bil'ain ita kuma takan bayar da fa'idar eh, takan bayar da ma'anar lil bu'di wal mujawaza lil bu'di wal mujawaza don abin da ke gabaninta ya nisanci abin da abba ya gare ta ko abin da an gabanta ya nisanta daga abin da an gabaninta wannan shine ma'anar almujawazatu duk sanda kake karanta ibara kaga an ta shigo to abinda a gaba gare ta yayi nesa da abinda a baya gare ta ko kusa ba su yi ba ba irin ala bace wannan ma'ana ita zaka hararo kamin ka fassara nassin ko kamin ka fassara ibara din Hmm. to shine malam yake cewa na hau ina misali رميت السهم عن القوس رميت السهم كو مم. معنى رميت السهم ناهل با السهم تبيع عن القوس daga baka eh wannan dan iccin da ake halbawa shine as-sahm al-qaus kuma bakar gaba daya an gane to me ma'anar shi in za a fassara ai tajawaza sahamu anil qaus mm tajawaza sahamu eh wannan dan kwarin wannan ya kibiyar ma'ana ta bar ta nisanta daga ainihin kibiya to shine ma'anar an din yawwa ramaitu sahama anil qausi ya fi sama daga ce ramaitu sama bil qaus to wannan ma'anar tafi afsar tafi tafi kyau to kaga nan yanzu as-saham ya rabu da ni da al-qaus to shi ake kira da al-bu'du wal mujawaza to wannan shine al-aslu shine asali akan ma'ana an bil aini eh takan zo da wasu ma'anoni da amma dai haza huwa al-aslu eh in kaga ka dora wannan ma'ana bata dauka ba to sannan ne zaka hararo ta ma'ana tana da ma'anoni da yawa amma dai wannan babu kamar ta kuma ita ke da ita ke da ƙarfi sosai ko to ramai zaka ce fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi dhamir al-fa'il wa dhamir al-fa'il bariz muttasil mabniyun ala ad-dhamm fi mahall raf'in fa'il as-sahama مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر عن حرف جر مبني على السكون وحرك لالتقاء الساكنين القوس اسم مجرور بعلى وعلى بعن اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظا- الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صيغ الآخر أه. والجار والمجرور متعلقان بفعل رميت kudai kuna da saura har yanzu a nahawu ha har yanzu kuna da saura a nahawu ashe to mu je misali na biyu wa aidan idza qulta balagani an zaidin hadisun labari ya iso mini daga zaidu labari shine hadith ya iso gare ni daga zaidu to fa ma'anahu abinda an ma'ana wannan magana taka tajawaza ilayya an anu labarin ya ƙetare shi ya zo gare ni shi ne abinda ake nufi yanzu labarin bai wurin shi yana wurinka to haza shi ne almujawaza kaza ya ƙetare kaza kaza ya ƙetare kaza shi ne ma'anar albu'udu kaza ya nisanta da kaza shi ne bu'udu ma ba'daha amma qablaha nisantar abin da abba ya gare ta akan abin da a gabaninta shi take fa'idantarwa fil asli ana iya samun akasi amma can ba a rasa ba can ba a rasa ba an fahimci wannan ko to shine tajawaza ilayya anhu hadithun to na misalin wannan a qur'ani an allati tufidul mujawaza faqat karka kawo da ba la tufidul mujawaza wadda ta zo ta bayar da wannan ma'ana kadai ita muke so na'am Aha. jayyid yayi yawma yukshafu an sakin wannan yayi yufidul mujawaza fa basurat bihi an junubin shi ma jayyid wannan yayi
ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم
illa man safiha nafsa Allah ya kiyaye wannan yayi الذين كفروا وصدوا عن سبيل wa saddu an sabilillah wannan shi ma yayi aha عن تراضي
an taradi eh yayi aha eh wala lazina har akwai an ba alamu ke magana ba waye na aka loka yashe na إن ربك هو أعلم بمن ضل عن an sabili jayi wannan ba ya yi dalla an sabili Mm. suna nan da yawa allazina hum an salatihim sahu eh anin nabayin azim to ina wata
عن المجرمين anil mujrimin wannan an tufidul mujawaza na'am tufidul mujawaza ina wata aya
عن اليمين وعن الشمال anil yamini an shimali zai izin wannan yayi ina wata sun kare kenan ta Allah ya kyauta wattasi'u harafi na tara wal kaf sai kafun walaha ma'ana yani tana da ma'anoni guda biyu ahaduha ɗaya daga cikinsu at-tashbihu at-tashbihu shine kamanta ma ba'daha bima qablaha haza yusamma tashbihan a kamanta abinda abbayanta da abinda aggabaninta sai ya zamo abinda aggabaninta shine almushabbahu bihi abinda abbaya gare ta shine almushabbahu Mm, wannan sai a balaga nahau misali zaidun kal asadi zaidu kamar zaki ne kaga an kamanta me zaidu yawa eh tashbihu ma qablaha bima ba'daha Mm. kamanta abinda ke gabaninta da abinda a gabanin saboda haka an kamanta zaidu da mi da zaki to wannan kaɗin nan littashbihi kuma kaga ta yi jarra akan mi al'asari ko tashbihan amma wannan tashbihan ne majaziyan tashbihi ne majazi ba hakiki ba don kai ma kasan zai da ba irin zaki ba lishuja'atihi saboda jaruntarsa la haƙiƙiyan wannan tashbihin ba hakiki ba ne ko hakiki ne to wannan tana da misali a ƙura'ani kaf littashbih eh littashbih wadda tashbihu ma qablaha bima ba'daha na'am kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas ina wata walaysa adh-dhakaru كالأنثى نعم هذا تشبيه أها التشبيه المقلوب إيه كمثل الحمار يحمل أسفارا جيد إناوته كمثل الشيطان ها تو إناوته kan farashi mara كالفراش المبثوث إناوته afa na ji alal musulmi kal mujrimin yayi ina wata to wannan duk ka ka ka din dukkanin ta littashbi hmm aj'alahum ka'asfin ma'kul to wannan kenan to sai mu je ga ma'ana ta biyu wasani ma'ana ta biyu za'idatun takan zo don za'ida mu yi bayani akan ma'anar za'id ko shine wanda ake kawo shi littaki ko da shi ko ba da shi ba ma'anar za ta iya tabbatuwa amma akan kawo shi don karfafawa don karfafa ma'ana ka kaulihi ta'ala ka mazance Allah madaukin sarki laisa ka mislihi shay'un to wannan kaɗin sila ce a ce a ce sila yafi in a qur'ani ne saboda ladabi Eh, kamar yadda lamatu sudan Sheikh Abdullahi Gondo ya faɗa a Miftahu Tafsir. Wadda haka an fi da son a ce sila ba za'ida don ma'anar za'id su a wurinsu abinda bai da wata ma'ana babu wani ƙari ta wannan bai kamata a same shi ga zancen Allah subhanahu wa ta'ala me ma'ana ai mislahu shay'un ma'ana laisa mislahu shay'un shine takadirin aya laisa mislahu shay'un ba wani abu irin Allah shine abin da ake nufi Mm. to wannan kadin an kawo ta li ta'kidil ma'ana an fahimci wannan to sai mu dakata a nan wani sati sai mu tashi na goma eh wanda insha Allah yana yiwa mu kai karshen su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته